sun sun canji imanin su da kafirci wa aka bin dalala suka ɗauki masa wa dafa musa mana har zuba sai suka bada shari'a a maimakon shi ne ladan wannan kasar da suka zama kama rabi har tijaratuhu kasuwancin su ba ta da riba ai kama rabi har safaqatuhum wannan wato musanyen da suka yi na kasuwancin ba ta yi riba ba fi hadihin fi hadihin mu'awada wato a wannan canjin da suka yi amma kanu mutali ai wa ma kanu rashidi na fi tani'i laka ba su samu shirya ba cikin aikin da suke yi maka wato kai annabi Muhammad kenan sallallahu alaihi wa sallam a to wannan Allah ya faɗa mana sakamakon da kuma makomansu da kuma kasuwancin da suke yi kaga dama kamar Allah ya san munafukan nan da suke ce sun yi imani da annabi a bakin su amma zuciyar su bai imani ba Allah dama ya san za su mai da addini kayan kasuwanci sai Allah ya yi amfani da ulami tallafi na shikarar da lalata Allah kamar Allah dama ya san za su mai da addini kayan kasuwanci za su mai da addini da masallatai wajen bidiyar kasuwa to sai Allah subhanahu wa ta'ala ya ce to lalle wannan kasuwancin Allah bai kira harkar da suke harka ta addini ba Allah ya ce harka ce ta kasuwanci kuma wannan harkar kasuwanci din sun ci a cikin su suna ganin sun ji daɗi sun mora to ba su mora ba wallahi sun cuta ne ga cikin babu wani wanda ya taɓa darajar manzon Allah ya musu lafiya kowa sannan kuma babu wani wanda ya taɓa darajar waliyan Allah ya kubuta wallahi ba shi ai shi yasa mun ga babban jirasa mun ga babban ilimi wanda ya fara fito da yahudanci na kungiya ko ga da kungiyar da nake yi na wanda ya fara fito da yahudancin wannan kungiya sun san agafe ina tsammanin kun ji jikin da mutuwansa babu wajen masu magani da ba a kai shi ba aka nemi magani don ya warke kuma kun san dama kafin ya mutu an yi an yi faɗa takwabi da takwabi yaki da yaki tsakanin uwar ƙungiyar su yan yan ɗayan ɓangaren sun ce shi shugaba ya fi dubu talatin an tara kudin ƙungiyar naira dubu talatin ana tsammanin shi na jirgin shi na jirgin ya ci da kuɗi to wa'annan sai suka ce jama'a ba wa shinkafa ke nan duka muna da kinta a hannun ba mu san ma'abbacin suna ne amma su wanda suka san kan al'amarin da magabata sun sun san abin da ya faru wallahi dubu talatin shi ne ya raba tsakanin can da nan shi ne ya raba tsakanin bushawa da saddaniyawa ai kun san bushawa kun san saddaniyawa to shi ne abu naira dubu talatin da ya raba tsakanin bayan wannan ya faru aka zo wanda ya zo wa'azi ya ce duk wanda ya yi sallah a masallacin juma'a na garin nan ya kafirta ko kuma bautan dubu yake yi farkon masallacin juma'a shine masallacin juma'a da suka fara buɗewa to lokacin da aka ce ya dubu talatin sai ya dawo ya ce yanzu kan wa'incan jama'a da suka kafirce mana sun sun fita daga musulunci yace in kai alwala ka ji ta wajen masallacin su ma ka dawo arziki mace mai ciki idan ta buɗan ta wajen to dan cikin nata ya dawo arziki duk babu wanda bai san wannan wanda ba a yi wannan abu ba akwai kasunan daban daban daban daban a lokacin akwai ɗaya daga cikin magabatan su malam mahmudu duni ya ce shi kan ya riga da ya fahimci yanzu abin kasuwanci shi ba ɗan idara ba ya ce ni ubanta ne ya ce shi ubanta ne daga ƙarshe kuma ya ce ya ma cire halitta a cikin wannan da ke to kun ga gashi nan duk sifan munafukai a cikin qur'ani babu yadda zai zuya maka أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى صفة يقطع بالحيلة kaga yanzu duk yadda ka duk wala ka ga dukkan hada-hadar su hada-hadar da ta kuɗi in ka ji sun yi rikici to akan kuɗi ba akan Allah ba in ka ji an ce an bi wani an bigi motar sa akan kuɗi ba akan Allah ba shi yasa mu kuma muka fito muka ci wallahi ba za mu yi shiru ba sai dai ku mutu kun ce kar mu yi na annabi kun tara taro ma kuɗi kun yi taron gunduma kun yi na tiket kun yi na ƙasa kuma kuna kan yi ku kira taron a zo alaran ma ya zo da kyakkyakyen muryar da ya ja ayan ba da kuɗi ya ja ayan wanda suka ba da kuɗi da bilin lafi aka yi waye aka yi waye a yi kabba a sha cikin masu kuɗi a sha cikin su sannan daga rage a cikin su ana buƙatar kuɗi babban ne kuɗi kudin siyasa da ya zo ce na ba da miliyan goma akan masa kabbala ne ku ce Allahu Akbar aka ga murya wanda ya zo ce ya ba da miliyan biyar Allahu Akbar kabbara da amma ta daga ce wanda ya ce ya ba da miliyan biyar sai ya ta a samu mutane wanda za su masa kabbara gwagwadon kudin ka gwagwadon kabbara da dama to Allah ya sa wallahi duk abin da kuke yi mutane ba ku sun san abin da kuke ku jahilai ba ku da ilimi dan in ji ba ku ba iyayen ku magabata akwai tafsirin da aka yada ta sunan taraddul almani ila ma'anil qur'ani sai da aka fitar da tafsirin aka watsa ta sannan aka fahimci a sunan littafin da akwai kuskure na arabiya kabila da farko an ce rabbul azhani an ma'anin qur'an an kuma nafiya ce koyewa take ma'ana kau da kwakwale ga barin fahimtar ma'anar alqur'ani shi kuma yana son ya ce kau da kwakwale zuwa fahimtar ma'anar alqur'ani sai yayi amfani da an da mafan gida wato ba a san yadda za a jera larabcin a yi amfani da shi ba to manya-manyan malamai da ake ne to ina da wanda duk kawai abin da suke yi ba yan kasuwa yan yawa na amma ba bi yadda Allah subhanahu wa ta'ala yake buga mana misali da su wani nan mutane a misali wanda hankali zai kama domin bayyana wautan da kuma fitinar da suka fada a ciki sai Allah ya ce mana masalu sanar da yadda zai sauka da nama. استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون مثال وإن المنافقين da suke ganin suna yaudarar Allah ne suna yaudarar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kamar salim da duk sauka da nara kamar misalin wanda ya kunna wuta ne ya kunna haske wato domin ya ga abin da yake gaban sa cikin duhun dare amma falamma adaa'at ma hawlahu da ya kunna hasken hasken ta haska maka abin da yake gaba abin da yake gefe da gefen sa zahaba Allahu bi nurihim sai Allah ya tafi da hasken ya kashe hasken wa tarakahu fi rabbil ma la yu'minuna cikin tsananin duhu ba su ganin da ba su ganin baya kamar a ce a dare mai tsananin duhu baka san hanya ba ka kunna fitila kabila da kaga hanya da kai da wanda kake tare da shi hanya kuma yana dauke da hadari kana kunna fitila sai Allah ya kada fitila ka ga gaba ka kawai sai Allah ya kada fitila to tali ko ta kuma kenan kamar yadda su wa'incan mutanen komai na a duniya sukan sukan nema ne lokacin da suke bukatar sukan nema ne lokacin da suke bukatar amma ba su shiri ma wannan abu domin da suna shiri ma al'amura wallahi da ba su fito da harka na cin mutuncin manzon Allah da iyalansa wai a matsayin sunna ko addini ba wallahi da ba su fito da shi ba sabila da sun san karshen wanda yake aikata wannan ai sun san kisar kawarijawa sun san sufofin kawarijawa akwai ɗaya daga cikin malaman su da yake wallahi mu ne kawarijawa da bakin sai mana yake wallahi mu ne kawarijawa sabila da dukkan sufofin ya tabbata to idan mutum ya san zaman da zai yi a duniya ɗan kankani ɗan kankani ne wannan zaman ya san kuma akwai ranar da zai yi intikali ya koma zuwa wajen ubangijinsa to duk zai bar shirman duniya zai kama Allah subhanahu wa ta'ala zai kama salatin annabi ne da yake tsari da lafiya a cikin Allah abinda muka samu shehu nan suka daura mu kai muka mun gode ma Allah mun gode ma Allah alhamdulillah mu abinda aka koya mana an koya mana zikiri an koya mana salatin annabi an koya mana la ilaha illallah sallallahu alaihi wa sallam aka ce wannan shine aikin da mu aka bawa ألا يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وصبروا بكرة وأصيلا يقوم إليكم ذكر ألا يوى في تسليم كثير سنة ألا يأتي إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر ولذكر الله أكبر صلى كان عن جبل الفريا لهم لأبنتي أما ذكر ألا يأتي قوي إذا أنت مسلم هذا صلى da yin aiki mai kyau sannan ya haɗa shi da zikiri to ya samu falalar da ke kuma Allah ya yi biyu maratib na Islam inda musulmi da wal muslimati a ƙarshe sai ce wallahi inna Allah kafiru wa zakirati a Allah ba wa zama fakirar ma hajjar da Allah yana umarni ma annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam da ya yi hakuri ya zauna tare da masu yin zikiri واصبر نفسك مع الذين يكون ربهم في الجلال ولا شيء ولا شيء يريدون وجهه Allah subhanahu wa ta'ala ne yake eh wa dhkur rabbaka fi nafsika tadarruan wa khifata wa dun al-jahl min al-khawfi wal aqab wa la takun min al-zahirin Allah bai kai ba sai aka ce to shi gunan mu wanda su Allah kan ba duniya da ba duniya ba ta da wani sai ko lalle ya kamata a tsawon mutane a cikin ba da kyau ba dole bane ka amma bawa kullum ya kusanci Allah ne da abin da ba Allah ya masa da ba abin da ya ɗauka ma kansa na daga cikin gafiru da su ba da shi mutum ya ɗauki nafila ya rayu wannan nafilan kuwa shi ne da zaka kana cikin da ya haidala ka yi su ba da gari talatin da na biyu da yamma ma haidala ka yi su ba da gari talatin da na biyu sannan daga dare idan ka haɗa waɗannan jimillar gaba ɗaya abubuwan da kake yi sai kaga zunubin da kai da safe ya kankare sabila da istighfarin da kai zunubin da kai da yamma ya kankare ta da istighfarin da kai zunubin da kai da daddare da safe kana istighfari ya gudu kuma annabi ya ce asali asali min zan kamar haka ba wanda zai yi zunubi ya tuba kamar wanda bai da zunubi sai aka daura masa aka ce wannan hanyar shi ne idan kuka bai ba za mu muna tunani ba za mu yi muna dama sai wani suka su ba su kiran suke yi ba ba su zikir ba su umarni na zikir ba su talatin annabi ba su umarni na yi talatin annabi hazari ko a masallaci ne aka ce a yi talatin annabi da aka ga sun kada yi ko a wajen rasu ko wajen rasu suna ba su zuwa sai na ba mu su zuwa da na mai jami'a da idan wajen wani taro ne suka suna sai kada a yi a sai kada a yi talatin sai suka zo suka ce su ne muke kira zuwa da ajiyawa sai aka ce a haka to ai shi musulunci yana tare yana tare da idan mutum ne dole shi musulmi ne to dole zai zama yana da jiki amma idan baya zikiri wannan Allah ya ce mana gashi ne shi ne wani kurba ba ta fi da shi a gaba wa shi ba ta fi da shi a gaba wa shi ba ta fi da shi a gaba wa shi ba ta fi da shi a gaba wa aka ce za a hana mu wannan zikirin aka ce mu yan bid'a ne aka ce mu madarsu ne sai muka ce to maganar bid'a ma da kuke gaba ɗaya ba ku bid'a ba maganar sunna ma da kuke gaba ɗaya ba ku kun sa ma kanku suna wai kun zo za ku kawo da bid'a ku ne da sunna ba sunan ku ne da sunan ku ne da kun zo za ku kawo da sunna manzon Allah ba har ka bid'a a tsakanin mutane babu bid'a da ya kai bid'an da manzon Allah ya san ke magana a kai manzon Allah ya ce akwai waɗanda da su masu ƙananan shekaru masu rashin kunya masu raina na gaba wanda za su suna ikirarin musulunci da imani amma annabi yake ba imani kike da shi ba ba musulunci kike yi ba annabi yake suna karanta qur'ani baya shige kan halal baya shige makogoro gaba daya annabi yake inda da su da su dan yake su annabi yake wanda ya yake su yana da lada a wajen Allah to kun ga idan muka zauna ba mu yake shi da harshen mu ba mu yi laifi ma Allah ba karanta mu mutane mu kaza sai dai ku yi hakuri Allah ya tabbace mu misalin wanda kike cikin wannan demuwa na canjin shiriya da fata to misalin su kenan kamar wanda ya kunna fitila ko ya kunna wani haske dai har da gabansa shi kenan sai Allah ya kashe hasken sai ya cikin duhu yana fagauniya ya san yadda ya fuskanta Allah ba ya shirya da mutanen da suka rasa sai Allah ya kashe cikin duhu layin kudu na ba su da to amma da wanda ya kuma sun mummuku na'am kurane ne kuma sun bebaye ne kuma sun makaji ne kuma ba za su taɓa dawowa a kan abin da suke yi ba babu wani mutum kwaya ɗaya duk kafircinsa da zai yi aran gama da annabi Muhammad ya yi aran gama da abin da samu kamar kasar kace ya yi imani Allah mai nan ban Allah sallallahu alaihi wasallam duk wanda suke kare kamar zan Allah ba san shi bane amma idan suka ga shi suka ga manzon Allah suka je daga wajen manzon Allah sai su yi imani da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to babban kurma shine kurman da baya jin kira a kan manzon Allah a ce ka zo a yi dan annabi ka ce a'a kai ba za ka zo dan annabi a ce ka bayar dan annabi ka ce ba ka bayarwa dan annabi Muhammad a ce ka yi dan annabi ka ce ba ka yi dan annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam to kaga wannan babu kurman da yake wannan dabba ma ya zo wannan kamar karatun da kuka yi a baya ga dabbobi nan yadda suka yarda da annabi na da albarka suna neman albarkar manzon Allah cikin hadisai sahihai amma ga mutane nan wanda suna ikirarin su masu hankali ne kuma suna ikirarin su masu kai da sunnan manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallam amma kuma ba su yarda da zaɓin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam dole mu ce mu kuma kiyama manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sabila da kun kurmanci ga kiran da Allah yake cikin Qur'ani duk abin da ake a wajen maulidi Allah ya zama cikin Qur'ani a wajen maulidi abin da muke guda uku ne ana yaban manzon Allah ana yaban masu goyon bayan manzon Allah ana yaban sahabban manzon Allah ana zagin makiya manzon Allah a aibar ko ana musu rafi sannan kuma ana ana haɓaka zuciya kanta ba ta wajen annabi Muhammad to wannan duka Qur'ani ne babu wanda bai gama idan yau mun fito mun muku rabbi ne sabila da kun taba darajar manzon Allah kafin mu yi rabbi Allah shi ya fara rabbi akan ka taba darajar manzon dama rabbi ba mazallan kafirai ce ba har musulmi in ya taba manzon Allah ana masa rabbi kamar yadda Allah subhanahu wa ta'ala ya tsawatar wa sahabbai ya ayyuhal ladina amanu la tarfa'u aswatakum fawqa sawti an-nabi ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض ان شاء الله امنتم ما تنفعون Allah ya sake faɗa da ya iya da jina amma da suka bi mu bayyana da ya wa duk wannan faɗakar da su Allah ya kun ga musulmi sahabban manzon Allah ya sallallahu alaihi wasallam abinda aka kira su ma aka ce ya ayyuhal ladina amanu to kun ga wannan kenan a faɗakar da waɗanda suke cikin gida domin imanin su ya tsaya kun ga duka wannan muna yi a wajen taro da mu kan ba wannan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sannan wanda ya taba manzon Allah da gangan kuma a fice shi da guduma a girgiza kwakwalwansa haka Allah ya ce Aki dan wajiri da ya taba manzon Allah ne ya faru kafin Allah ya kawo bayani hati dan wajin haka ce Allah akwai wata harafi cikin Qur'ani wanda duk Qur'ani babu harafin da ta kai wannan harafin annan din zaki wanda sautin harafin yana kama da sautin dabba mai farauta Allah ya dauko yayi amfani da wannan harafin da farko yace nun duk duk hukun hidayya babu harafi mai zafi wanda yake gunji tun daga kan harfi yake turmi a cikin zuciya ga wannan harafi nun wal qalami wa ma yasturun. Allah ya ce na rantse ga alƙalami na kudura kuma na rantse ga abin da alƙalami kudura ya rubuta masu ce maka mahaukaci ma an ta bi ni mata rabbi ka bi mai ya rasulullah sai ba mahaukaci wa inna laka la'ajrun ghayr mamnun kana da wani lada wanda ba ne yake ba wa innaka la'ala khuluqin azim ga Allah da kansa yana rantsuwa a cikin wannan wa innaka la'ala khuluqin azim akwai tauhidi guda uku wa inna na farko la'ala lamun din farkon nan lamun tauhidi ne khuluqin azim wa innaka la'ala khuluqin azim sai da Allah ya yi rantsuwa ya yi tauhidi yace wallahi ya rasulullah kana san Allah ya ce kuma ka sa ido la san ya rasulullah fa ka tusiru wa yusiru da ka gani kuma da ka gani bi ayi kuma nasu sannan Allah ya kawo bayanin a cikin wani aka masa tumbur Allah ya ce amma dun wa sha'in jinani mai zunce mai yawo da annabi wasu manna'in mai tsaye mutane mai hana alkhairi mai shishigi mai yawa sabon Allah a ƙarshe Allah ya ce kulle mai katon tumbi ba a da zalika gari bayan haka ɗan zina sai malamai suka ce ɗan zina ai yana da uwa na da uba a ɗan wani na da uwa na da uba sai aka ce ya je bincika da ya je ya bincika sai ya ce ki faɗa mun ubana ya faɗa mun wani bi ko ki faɗa mun ubana wallahi ko da kai dan Muhammadu ya ce ni dan zina ne kuma Muhammadu baya kare sai wallahi uban kamar kiyaye ne wanda muke tare da shi ba shi ne uban shi yasa duk wanda za ku gana wasa da darajar manzon Allah wallahi ba dan halal bane dan shi ne wallahi hadisi ya tabbata a cikin musnad na Imam Ahmad shedan suka hadu da shi da sayyidina rasulullah annabi ya tsine masa ana aikin hajji manzon Allah ya gaji ya tsine masa yake Allah ya tsine maka Allah ya tsine maka to Muhammad akwai abin da nake maka guda daya annabi ya ce menene yace wallahi Muhammad duk wani wanda ka gana kinka a duniya ba uwa da uba bane suka haife shi yace lokacin da ubansa zai zake da uwansa ni shi dan ne nake zuwa na shiga gaba na yi amfani da uwansa sai a haife shi ɗana ne shi yasa idan ka ga mutum ya shiga wannan ƙungiya na taɓa darajar manzon Allah da jikokin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wallahi ba dan idan uwan ku dai uban ku dai da shi sai ka ga kamar ku ya bambanta shi da baban shi yake kamar Shekan ya faɗa haka kuma an fitar da hadisin musnad na Imam Ahmad an fitar da wannan hadisi. Duk wani wanda yake taɓa darajar manzon Allah ba dan halak bane sai shege. Mutane nawa suka taɓa darajar manzon Allah sai da suka taɓa darajar manzon Allah annabi ya musu bankada. Aka gano ƴaƴan shebu ne ƴaƴan kwaro ne mutane na rauni yana da haka idan mutum ya shiga kungiyar taba darajar annabi ai akan abin da muke magana kenan kullum kafin mu gangaro kan komai ku bar taba darajar manzon Allah ku bar zagin ma'aikan manzon Allah sannan ku bar faɗan magana wanda ba su dace ga janabin annabi in kun faɗa za mu haɗa saboda umi sallah shi ke mun zama ɗaya amma da zarar kuna taɓa manzan Allah to babu mu babu mu kuma har kan bare ne a kan kuma kuma mun yi ta faɗa wa ku gaskiya ce ko da za ku ko da za ku ji za mu ta faɗa Allah ya faɗa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya faɗa to kun ji abin da shaidan ya faɗa ma annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam shi yasa gaskiya ne sai na aliyu kafan Allah wata lokacin da yake fuskanta kawai duk sifofin in ka ɗauko ka gwada da ne wannan ƙungiyar za ka ga sun yi kama sai na ali yace wanda ya tashi a gaban manzon Allah nan yace masa ya Muhammadu idin ya kai Muhammadu kai adalci yayi ma annabi rashin kunya yace mushammil kidali wannan sai yana dangalani kafin jinjiri gemun sai yana da kauri idan ƙarya nake yi a tsara ni a gwamnati da yin sabon kotu na hudu a bitin da karanta kafin jinjiri mai kakkaurin gemu muhmarul ainihin idan ta jaja bul dantsanta bubul bubul dantsanta kamar nonon mace haka hadisin ya faɗa haka sayyidina aliyu da yake sukan kasu ya faɗa yace kuma kansa malu kwandan to yanzu ka kira ne wannan sukan dan Allah ya da ka bai ya zo fingil fingil wannan sana da kina da ka ga idan sajada yayi da ka ga shi dan dikin a kasa da karfinsa alamar fitina ke dauke da shi tarihu bi imamu suna da kamanni ba wani mutumin kirki da za ka gan shi ya je wajen wancan mutanen ba sai wanda iyayen su suka tsine masa albarka Allahu akbar a anguwanmu da akwai wani ko da a bayan anguwanmu can anguwan sharifai lalloki akwai wani kafin ya rasu ‘ya'yansa suka shigo wannan abu ya tsine ma mafi yawa daga cikin shi kenan bayan ya rasu wajen da shekara ashirin suka zo suna tona-tona a gidan za su gyara za su gini wallahi suka tono kabarinsa wallahi yadda suka saka shi a kabarin haka suka suka shigo shi kuma yana wasiƙa kuma an tijjaniya amma da ke zuciyarsu ya yi ƙashi zuciyarsu ya ƙeƙashe wallahi haka suka mai da shi amma ba su bar wannan ƙungiyarcin ba kuma wallahi shi ba kace shi duk wanda ya shiga wannan tukunan Allah ya ƙi ni masa albarka haka da bakin zai bala mala'ikan shi yasa idan ka bugi jiki da ka ji a cikin su wani ya maru uwansa dan ni a angoma akwai wanda ya maru uwansa na rai wani sai ka ji an ce ya dawo ma uwansa da ƙwaryar nono ya ji ya ta nonon har yanzu in an nuna mun mutumin na gan shi ido da ido kuma har yanzu yana magana da ido kuma ɗan gidansu shi ya faɗa mu lallai wannan kisan gaskiya ne ya mayar ma uwansa da ƙwaryar nono ya ce ya ji ya ta nonon akwai wanda ya kawo rago ya kawo rago ya kawo ubarsa ya ce ga shi ya ji ya ta rago kuma ne ya kuma duk ba wani abu bane wallahi ya shiga kungiyar babu kucinan da wannan kungiya ba ta jawo mana yanzu haka kucinan da kasar nan Najeriya ta ke cikin wallahi billahi lillahi la ilaha illa huwa kungiyar da ke ta amma ina ana faɗa wa mutane gaskiya suna ganin kamar duk wanda ya ce wannan magana ba haka bane ya zauna ya yi tunani gwamnati ma ta sani duniya ta sani kwanan nan turawa suka zauna suna tunani kowa ya terrorist cikin addini addinin musulunci kake jawowa su ilahi addinin musulunci haka ce wahabiyya me ya wahabiyya ita ce wannan abu a kowane gari suna da suna rikicin da ake fama da shi a suriya rikicin da ake fama da shi a sudan rikicin da ake fama da shi a ko'ina su ne uwa uba a gaba cikin rikicin kuma su suke kunna wutar rikicin su ne amali suka tona kabarin waliyan Allah suka shiro kabarin su Allah da su tona da su ga suna harbi musulmi suna la ilaha illallah la ilaha illallah makulli muna tare sunan manzon Allah da maradin manzon Allah ana ganin wai mu ne a kasa to mu ne a sama dan mun san muna tare da manzon Allah wa man takun bi rasulillahi nusratuhu in tarkahu al-usul fi ajaliha duk wanda ya rike manzon Allah duk wanda ya rike manzon Allah babu shi babu sai Allah ya barka da manzon Allah ko kuma Allah ya shi Allah ya shi kuma gaskiya da za ku je ku karatu da za ku bayyana abin da da kike a cikin abu ba ne ba je ku zauna ku karatu
su bibiyi istoshi da tarihi da abin da aka rubuta a rubuce da ka ga wallahi da kansu da kusa abubuwan da suka jajirce su dangane da tafiya na tufaye wallahi da suka yi suka karatu na to abin da yasa wato da mabiyan da malaman suka rubuta jajirce ko karatu suke za ka ji karatun in dai karatun larabci ne wannan ba za su iya wannan karatun larabci na minti goma na minti goma nan masu lafiyar bakin sai ka yi sa'a da zamo da zai iya karanta maka larabci shafi guda ba tare da ya bata wata ba wallahi kwanaki shi wanda ake biya da cewa shi din shi din dan fari ne dan kwararo ne wanda ya taba kiman manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda yake can dutsen kai shi me ya faru kwanaki ya yi wani hudu ba akwai wajen maulidin da nake na ganna hudu ba wallahi babu da babu kalma kwaya ɗaya shiryayya wanda za mu aika da shi ba a cikin larabcin ba a wajen da harafu jarri ya zo ma maimakon a yi jarra ma sunan da yake gaban wallahi ba wannan in ka ji abin haushi da ɗaliban da muke karantar da su a sahariya idan muka ce kayan biyu ya shirya makala ya kawo mana wannan makala wai suna ya shirya wallahi sai mu sai mun koyi shi ne sai mun masa hukunci saboda jahilcin da ake cikin makala kuma kafin ya fara hudu ne ce shi ai in dai ya ba ma ba shi rubutawa shi ba zai ya zo yana farawa kawai ya fara ya fara ya fara ya fara gabara sai ayyuhan na inna alwaqtu qad zahaba wa lam yabqa min alwaqti illa qalila wani larabci ka zaman larabci na
sai mu yi da ne na danna larabcin na yi dai dai dai dai ma masail na nahau da sarku wanda ya tashi domin al'umma su san cewa jahilai akwai wani shi ma mai taɓa hurumin manzon Allah mai yankakken hannu na taɓa jin ya ɗauko Qur'ani na ɗauki sai ya zo kan wata aya ya ayyu allazina amanu biru wa sabi wai da ya zo izbiru wa sabi sai yake wai fi ilu amrin mabniyin ala dhanbi wa fa'iluhu damirun mustaqil wujuban taqdiru wa anka duk lalaci duk liƙirabun duniya duk saɓanin da yake tsakanin malaman kufa da malaman basara ba a ban taɓa jin irin wannan liƙirabun a duniyar da janki yake aka kawo wawon jama'a da aka ce isbiru to wannan wawon jama'a din shine yake niyaban fadi sai dai a ce fi'il muwari marfu'un wa alam wa alamat raf'ihi ad-dhamma eh fi'il ne mudari marfu' بالجمع لاتصاله بواو الجماعة والواو في محل الرفع فاعل شو كده أما كيكي wannan wawun din wai a wajensa ana kaddara da mirin mutasirin wujuba da wani ruwa ne kuma duk larabci babu wannan wannan wani da da mirin mutasirin wujuba babu wani da miri wanda ake kaddara an kuma shi babu idan kace akwai da mirin mutasirin wujuban da wani ruwa anta ko anti to da wannan da akwai amma anti babu to jahilci shi yake jawo wannan gaba daya abin da zai daɗa tabbatar mana da su jahilai ne ba su yi karatu ba malaman su ma tukuna ba ma na kasa ba na je kasuwa sayan littafi sai na ga wani littafi sharhin sahihul bukhari an rubuta wai sunan littafin fatuhu zul jalali wal ikram shi sharhin jalali sadiq in duba kasa sai na ga sunan wanda ya wallafa littafin wani shahararren malami ne wanda ba su da kamar a kan sunan littafin ni karamin ɗalibi kolo a gidan shi wanda mu kwasan takardun shi yake a jikin sunan littafin ne gyaran larabci gyaran matsala ta na'au da balaga da san su da gyara guda biyar duk da sunan littafin ma sa ka aka yi an ga fatuhul bari ne na imam ibn hajar al-asqalani aka so a sashi irin sunan ayi amfani da shi ba a san a cikin kalmar jumla na fatul bari da shi wato ibn hajar yayi amfani da shi yake fatul bari da akwai alaka tsakanin fatu da bari ba amma fatu ba ta da alaka tsakanin ta da jin jalali wa ikram dan ina tsammanin bai san me ake nufi da jirgin da ikrami ba amma da ya san me ake nufi jirgin da ikrami to ba zai hada ta da farko waje ke ba ba zai ba da niyyar ba kwata kwata idan aka yi maganan budi kan ba ana tsammanin rahama ne zai sauka ba to idan aka ce zilzilali wal ikrami tufa ne na Allah na azaban da yake azabtar da gare ne amma shi ibn hajar da yake fathul bari yana nufin budi na Allah makagin da ya kaji babu zuwa akwai kun ga fathu ta dace da kalmar albari sai yace fi sharhi sahihi bukhari kun ga ya dace ya ce fathul bari ya yi tabu alal ga ra'u ga ya'u shi sharhi sahihi bukhari shi ma ya ta dauke su kamar kafiya shi ne wanda malaman balaga suke cewa amma shi da yazo yadda ka san an zubo haki fatu bujil jalali wa ikram fi sharri ya babu ma'ana babu zauki babu fasaha ibaran bata zauna ba to manyan su ma jahilai ne ballan kana kana wanda yace kuma zai yi haki dangane da tafiyar ya fito ya fito da kayan aiki muna da kayan aiki ya je ya tambayi tushen su idan ba mu taba zuwa muka ɗauke limamu na gari limamu da ba da kamar barkace ya zo mu zauna da shi ba babu wanda bai sani ba ina da rekodin din a wajena idan waje ya waje zan ɗauko na danna muku ku ji duk abin da ya faru mu daɗa fasa musu kaya muka tattauna muka muka je wajen na je wajen sa tace ina bukatar mu tattauna akan matsalar kici me ingancin fikirin da muke yi na nuna masa ni ban da ban ilimi kwata kwata ban taba karatu ba ina son ya fitar da ni cikin daular da nake na masa wayo ya sai ke da mu zauna nace yaushe da mu zauna ma da nake ranar laraba na zo da cibi ranar laraba na ɗibo ranar laraba kafin na zo yan uwa almajirai da zawo ya shirya an tashi ka kaf an je wajen an shiga kafin na je na tura sautin littafi cikin buhu mai yar ya ga an ya ce ina junaidin ya ji haka ce ya ji me ya je zai zo da sauran littattafai ne ya ce to ga ba na yi bane san na zo muka buɗe littafi na ce ni mukabalan ma idan za ni a zallan cikin littafin malaman kuwa ke son fara matsala ce ta bikini da malami akan matsala ta a karu a daga murya ana la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah to akan wannan matsala muka yi kana zama me ya inganci ba sun sun ce babu kyau a taru a ila ila inda babu na ce ku farkon littafin da zan fara ɗauko maka ga fatawa sama na ibnu taymiya zan fara kafa maka hujja na buɗo masa shafi na ɗari biyu mas'ala ta sittin da bakwai na karanto masa larabci wasu ila an rajulin yankiru ala ahli zikiri يقول لهم هذا الذكر بدعة وجعلكم في الذكر بدعة وهم يفتتحون بالقرآن ويفتتحون ويجمعون التسبيح والتحميد والحلقة aka tambaye tambaye shine an yi tambaya wa malam ibn tabiya ne hukuncin wanda suke taruwa a masallaci su yi da'ira suna kaga murya suna zikiri suna la ilaha illallah da karfi kafin su fara yaftatihuna bil qur'ani suna bude zikirin da karatun qur'ani kamar yadda kafin mu fara riba ko zikirin juma'a kike fara budewa da karatun qur'ani in sun gama su cika da karatun qur'ani aka maka tambayoyi aka ce kuma me ya hukuncin wanda yake inkarin abin da suke yi shi ba laifi bane shin wannan abu bid'a ne suke yace ce laifi ne shin wannan abu bid'a ne ko kuma yana da hatsari to bari ku ji ibarar da malam ibnu taymiya yake yace al-ijtima'u li dhikrillahi 'amalu salih a taru a daga murya ana zikirin Allah aiki ne ingantacce na gari yace wa huwa min afdalil qurbat ila Allah yana daga cikin abubuwan da suka fi komai kusanta bawa da Allah yace wa fi sahihai a cikin sahihul bukhari guda sahihul bukhari da sahihul muslim an fitar da hadisi guda biyu sai kawo hadisin inna lillahi mala'ikatu sayyahin fil ard yabtaguna majalisar zikr Allah yana da wasu mala'iku da suke yawo a duniya suke neman wajen zikiri fa idza marru bi qaumin yadhkuruna Allah in suka shige wasu mutane sun taru sun ɗaga murya suna hailala tanadau sai su kira ƴan uwansu su ce halummu ila hajatikum ku zo ga bukatan ku nan mun samu abin da nake nema bai hukuhum bi ajnihatihim ila samai dunya sai su ta nube su lullufe su da fuka cikin su har su sun je sama da duniya idan sun je sai Allah ya tambaye su ya ce daga ina kuke sai su ce ji ina min indi ibadika mun zo daga wajen bayikan Allah ya ce me kuka samu bayina suna yi sai su ce Allah mun same su yusabbihunaka wa yuhammidunaka wa yumajjidunaka mun same su suna tasbihi suna hamdala suna haidala sai Allah ya tambaye su bayin sun ganni ne suke wannan zikirin sai malaikun su ce la wallahi ma ra'auka a Allah ba su ganka ba Allah sai ce wa kaifa law ra'auka ya yada sun ganni malaikun su ce ma Allah wallahi law ra'auka la kanu ashadda laka tasbihan wa tahdidan wa kufra da tasbihi da amdalar da haidar da suke ya ne haka da soyayyar da suke maka ya ne haka Allah sai ce me suke so na ba su sai mala'iku su ce suna son ka ba su aljanna sai Allah ya ce sun ga aljanna ne sai mala'iku su ce la wallahi rabbi ma ra'awha a a Allah ba su ga aljanna ba sai Allah ya ce wa kaifa law ra'awha ya yada sun ga aljanna sai mala'iku والله ربي لو رأوها لقالوا أشد منها حبا ذات أنا من سنين إلى الجنة يا يا يا ورغبة لفتيك sai Allah ya ce sun tsarin da suke nema sai mala'iku su ce suna neman tsarin da misali Allah ya ce sun gautar ne su ce a a Allah Allah ya ce ya da sun gautar mala'iku su ce wallahi da sun gautar da tsorace mata da guje mata ya fi haƙƙewa Allah sai ce to ku shaida ma wanda suka taru a masallaci suna la ilaha illallah bi anni qad ghafartu lahu na gafarta sai wani mala'ika ya ce wa fihim fulan laysa minhu inna man ja'a li haja akwai wani baya cikin su ya zo ne da wata bukatar sa yaya sai Allah ya ce na gafarta maka shi ba li annahum qaumun la yaskazu sabila da su ɗan la ilaha illallah mutane da wanda abokin zaman su baya tabewa baya rakwara jama'a wannan shine amsar da Ibn Taymiya ya bayar dangane da asarar zikiri na buɗe na karanta wannan cejin mashi babban limamin su na garin na karanta masa da na karanta masa sai ya ce ya ji wannan na ce masa ko kana bukatar nuna maka wajen da ake harrakawa dan ku tabbatar maka da harraka wanda ake yi ma sunna ne ibnu taymiya yayi magana akan in ana zikiri ana ana mudi ana jijjiga kaga wani na tsalle kaga wani ya fadi ya kuma kami da shauki nace ko kana bukatar nuna ba ya yake a nuna maka na budo shafi na 203 na kawo ibn taymiya yake wa ma yahsil inda zikri fi sunnah abin da yake faruwa lokacin zikiri da sauraron zikiri min qafdin kaga mutum yayi tsalle wa sayhatin ko kaji mutum yayi ƙara wa sa'iq wa maut wa gashi ko kaga mutum an ce ya fadi ya mutu ko kaji an ce mutum ya kuma ibn taymiya yake in kana sahibuhu mahdubun ladina idan dai wanda ya shiga wannan yanayin jazba ne ya kama shi ba da halarce shi ba kama kad ya kuru fi sabiina kamar yadda shafin wasu tabi'ai idan suna zikiri suke jazba su fara na ce ko na nuna maka inganci idan ana zikiri kaga ana rangaji da kai la ilaha illallah la ilaha illallah nace nuna maka ingancin idan ana zikiri ana lambaka kai nuna maka shi ma ya tabbata a zamanin manzon Allah ya ce nuna maka nace abana rijalun wa nisa'un hawla rasul shafi na goma sha biyu babu fadil sahaba hadisi na bakwai da ya kawo a jiki ya kawo cewa sayyidina ali bin abi talib ya ce wallahi al'amarin sahabban annabi muhammad yana bashi mamaki yace kanu ya bi sunna sujjada wajiya sahabban suna kwana suna sujuda suna qiyamul layl yatluna kitab Allah suna karanta Qur'ani yace amma wa idza asbahu idan garin Allah ya waye zakarullah haka da ka suna zikiri madu haka da ka suna rangaji suna girgiza suna rangaji ma'ana suna lankwasa kansu ta dama ta haguna yace kama yamini ta dauki yau kamar yadda iska take rangaji take lankwasa idan ana kada bishiya take lankwasa idan ana kada iska sayyidina ali ne ya faɗi wannan magana sahabbai da suke yi a zamanin annabi Muhammad sai yace ya ji wannan nace abana at-tajil jami'u lil usuli nuna masa hadisin muawiya da ya fito ya ga jama'ansa ana zikiri faraja ala hilqatin fil masjid ya fito ya ga an yi da'ira kamar yadda muke da'ira ana zikiri sai me kuke yi anan suka ce muna zikiri ne yace kun tabbatar kuna zikiri ne suka ce Allah ma ajin sana illa za mun rance da Allah zikiri yake yace man asfa alaikum kuma Allah ban ce ku rance dan suna tuhuma ku ba kuma ban ce ku rance dan abin da kuke ba ne to bane amma dan ku albishu karaja rasulullahi wa ala hilqatin fil masjid manzon Allah ya fito ya samu sahabban da kin gida da a masallaci fa qala ma ajlasakum fiuna yace me ya zaunar da ku anan qalu suka ce jalasna nazkurullah wa nahmiduhu ala ma hadana min islam wa man nabiyi alaina muna zikiri ne muna gode ma Allah da ba mu kai da yi muna gode ma Allah da ya ba mu musulunci annabi yace kun tabbatar abin da ya zaunar da ku kenan suka ce Allah ma ajlasna illa lak mun tabbatar abin da ya zaunar da ku kenan annabi yace inni lam asbahlikum tuhmatan lakum ban ce ku rantse domin ina tuhuma ku ba yace walakinnahu atani jibril jibril ne ya zo fa akhbarani inna allaha yubadi bikum al malaika ya ba labari cewa Allah yana alfahari da ku malaika yana da makin asabi da rubutu imam muslim ya rawaito wannan hadisi nan cikin riyadu salihin idan ka dauka babu fadili bila zikiri idan baka san wajen baka kawo zan bude maka nuna maka hadisi babban liman sai ya gaɗa kai ya ce haka ne sai kawai da ya ga abun babu sarki sai Allah to da ya ɗan yi tawali ba haka yana yi haka ne haka ne da ya ga almajirai suna dariyar ne kafin shi ko salatul fati ba salatul fati ba ne ce a'a tsaya ai ba mu gama wannan maulidin ba ba za mu shigo ba to me bukata duk mai bukatan ya ji wannan dan mun boye shi ne kabila da ba mu san mu tona wannan amma shashi da yawa sun sani wannan wannan rukun kuma wannan abin har mu da na shek mun kai mun danna ya ji ba mu da kunja to manya manyan kokartun da ku ke ba da kunja da yayi ba domin ku ba ku da ibara ko magana idan kuna da hujja ku fito ku karanta ku kare kanku ko ba haka ba ku fito ku karanta ku kare kanku ba da ku ce wani kaza bane wani kaza a'a hujja dalili shine hujja ku ce ga dalilin ku fito ku kare kanku kan cewa ba ku saba iyaye da ku iya su fito su kare kansu akan cewa ba su cin kudin su ba su cin kudin marayu da su iya su fito su kare kansu cewa addinin su ba don kuɗi suke yi ba kowa ya san addinin su don kuɗi suke kowa ya san kwangilan yahudu ce kuma idan yahudu ce za ta kai ku tabaro tabbas abin tausayi shine wanda yake gun su sallah ya yarda da su yana tsammanin su mutanen kirki ne wannan shine abin tausayi Allah ya tsamo amma sukar cinka sukar cinka abin da Allah ya faɗa mana ne shi ne kawai al'amari shi ne sun bukumin umuyu wa hum la yarjiuna sun kurmanci sun makanci sun jebanci ba za su taɓa dawowa akan taɓa manzon Allah da suke yi ba sabila da haka jama'a mu gode ma Allah Allah ya kara mana sanin Allah Allah ya kara mana sanin Allah wanda ya san cewa duk idan dai da dalili ake tafiya to da Allah wanda yake da dalili ya kara kansa ku kara kansa lafiya la kuma kuma ne ko Allah haka Allah yake faɗa muku wannan sufa ga su suna gani da idan su amma Allah sai ce ba su gani lahum qulubun la yafqahuna biha wa lahum a'yunun la yabsiruna biha wa lahum adhanun la yasma'una biha ulaika kal an'ami bal hum sun fi dabbobi bata kuma iyaka ina nan a zama kullum ina illa iyaka su ce su musulmi ne suna sallah to sallah ku ba zai ku amfani ba jama'a ku buɗe kunnen ku kuɗi sallan su ba zai musu amfani ba saboda sun raina manzon Allah sallan su ba zai musu amfani ba saboda sun raina iyalan gidan manzon wannan shi ne kawai idan kuma sallan zai musu amfani da wannan akwai sahabbai ko kuma in ce akwai jama'an da suka yi rayuwa da manzon Allah sun yi sallah sun yi azumi amma yanzu haka suna cikin wuta me ya jawo musu raina kadarin manzon Allah
mu kenan kullum a bada kariya wa manzon Allah ba mu ji dadi ba yan uwa Allah ya bar mu da manzon Allah bari mu kara fasara aya daya sai mu addu'a sai gobe Allah ya kai mu mu daura da gidan fatiha kuma na faɗa muku bayan sallah mu muna nan insha Allah kada ma ji abin da tafiya ne ba na kala wallahi ja idan abin ya dame ka sai da gidanka ka huta
يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصوائب حضر الموت والله محيط بالكافرين آه أو كسيب من السماء Allah ke ci gaba da buga mana misali ya ce ko kuma kamar wani ruwa ne mai yawa wanda Allah ya saukar da shi daga sama shi ne zulma a cikin ruwan da akwai duhu wa ra'adun akwai tsawa wa barkun kuma akwai wasiya yaj'aluna asabi'ahum suna sanya hannayensu fi azani a kunnuwansu min as-sawati kabila da karan tsawon nan da cidan nan hazaba mawu kabila da tsoron mutuwa amma kuma wallahu muhidu bil kafirin duk yanda za su gudu duk dabarar da za su yi Allah yana kewaye da baka isa ka gudu makaddaran Allah ta'ala ba ma'ana misalin da Allah ke buga mana misali wa'innan mutane munafukai da suke munafintan manzon Allah ko kuma suke munafintan kansu suna tsammanin suna munafintan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kamar misali wasu jama'a ne suka fito a hanya suna tafiya cikin dare mai tsananin duhu sun kunna fitila Allah ya kashe hasken fitila sai suna ta inuwa a tsakaninsu bayan haka sai ga hadiri ya gangamo a hadirin da akwai tsawa akwai walkiya sannan tsawon mai tsanani ne suna saka hannayensa a kunnuwansa sabila da sauran mutane to misalin waɗannan mutanen su duk abin da suke yi suna ganin cewa za su guje makaddaran da Allah ya kaddara musu to daga ranar da ka mutu da ka fahimci cewa babu wani sarki sai Allah ba wani abu ba sai amma Ali Sabuni Muhammad bin Ali Sabuni abin da ya faɗa dangane da wannan aya yace aw ka sayyidin min as-samai ay mafaruhum fi hayratihim misali cikin imuwa wa taraddudihim da kai koman kamar da kaumin asabahum matarun shadid kamar wasu mutane ne ruwa ne tsanani ya sami azlamat lahu al-ardu wanda kasa ta juhu sabila da wannan ruwa wa ar'adat lahu samau sama take tsananin tsawa saboda ruwan yana da yawa marhubun bil yana dauke da wasiya warra'ati da tsawa wa sawaki da shida يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق أي يدعون رؤوس أصابعهم سنة تكي أن يأتوك في آذانهم أكنوا سنة تشوى لدفع خطر fawari sabila da shimfiɗe haɗarin na tsawa kan ya mutu girma wa zalika min farfi dahsha hakan ya faru ne sani da yawan firgitar wal faza'u da rudewansu ka annahum yazunnuna anna zalika yujihim suna tsammanin ko da kullun nan zai tsiratar da su gaban mutuwa حضر الموت أي خشية الموت ورم من تلك الصوارف المدمرة تتولى الصوارف الشافوة أما والله محيط بالكافرين wannan kalma na wallahu muhidun bil kafirin jumla ce mu'tarida wanda Allah ya kawo ta domin ya tabbatar da duk yanda suka kai suka komo to suna cikin karbar Allah subhanahu wa ta'ala shi Allah kan la malja wa la manja minka illa ilaika ba wajen gudu ba wajen tsira daga wajen Allah sai wajen Allah idan ka gudu ka je wani waje kana tsammanin Allah ba zai sare ka ba a'a ai duk yanda ka gudu ka je anan ma da ka je ka samu Allah duk yanda ka gudu ka je anan ma da ka je ka samu Allah subhanahu wa ta'ala ai wallahu ta'ala muhitun bihim bi qudratihi Allah yana zagaye da su da ikonsa wa hum tahta iradatihi kuma suna karkashin ganin daman Allah ne wa shi a ciki da san Allah la ya kutu na mu bari sa ku je mai fa Allah kama ya kutu man ahata bihi al-a'dha'u min kulli janib kaman yanda wanda makiya suka rike shi suka tattare shi ta ko ina yakan samu ya tsere to bada a tsere ma Allah ta'ala alhamdulillah mun gode ma Allah shegunan mu da malaman mu muna jin irin labarin yadda suke yin rasuwar su yake kasancewa wannan abu na da daɗi wannan abu na da daɗi wannan abu na da daɗi shugunanmu daga wanda da a ce ya mutu yana sallah sai wanda da a ce ya mutu yana zikirin Allah ba za ka taɓa jin an rawaito maka labarin ga wani shehi cikin malamanmu da suka gabata wanda ya mutu yana yin wani sarbasu ko kuma yana yin wani amma saɓanin wa'incan mutanen manyan shehunansu al-iblis mun ji labarin cewa da zai mutu ya sai da su tashi hajjar sai da aka rufe ɗaki yana yakushe yakushe sai da ya cuci wani ɗan agaji wanda har yanzu ɗan agajin bai warke ba ɗan agajin da yake gadin kuma duk dattawa akwai dattawan da suka shiga akwai Allah ya saka wa malam sani malam sani faruki tsoho ne ya kai shekara saba'in ya shiga ƙungiyar tun lokacin da ta fito ya ce bai taɓa ganin ƙungiya ko ta siyasa ce mai kama da karuwanci irin wannan ƙungiya ya ce sai da ta cinye masa kudin sa kam ya sai da gidansa ma ta cinye kudin gidan kam ya ce ya faɗa cikin annoban da bai san karshe ba ya ce sannan Allah ya gangaro da shi ya zo ya karɓi shirya ya zo ya shigo cikin ahalin ba to wanda za ka shiryu Allah ya shiryar da su wanda kuma sun tafi wanda kuma sun tafi Allah ya hankala Allah ya kara masu Allah ya kiyaye mana imanin ya kiyaye mana mutuncin mu ya kiyaye mana addinin mu Allah ya tabbatar da gaskiya Allah ya goge ƙarya Allah ya tabbatar da gaskiya Allah ya goge ƙarya Allah ya tabbatar da gaskiya Allah ya goge ƙarya Allah ya tayar da mu tare da Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Allah ya hada mu da manzon Allah ya mu an fatan bayi sai mu yi addu'a sai gobe insha Allah da mu shiga na na
akwai tambaya a wani na
tambaya na farko yana cewa idan ka mutu bi yaro mai kashi ba na shi ya mutu da kasar zai iya hada da zafi da zafi a lokaci ba zai iya idan mutum bai yi ladin safiya ba sai yamma ya yi na la'akari rushe shi to zai iya haɗa su ya yi ko kuma aka ce sun samu ya yi na safon sai ya ɗan jinkirta kaɗan tun da lokacin na la'asar din bai fita ba sai ya ɗan jinkirta shi kaɗan sai ya yi shi amma ba a san mutum yana jinkirin lazumi din wallahu a'lam
yanzu kuma tambayar na cewa kamar mutum yana wurin da ana aikata wanda ba ta ba kuma ana sauke jirar da shi ana sauke jirar da shi akwai wani addu'ar da za a yi shi kuma akwai wani abin da za a yi
yi zai iya addu'a in ya iya larabci ya ce Allahumma dammiru Allahumma shattit shamlahu Allah ka turmutsa su Allah ka watsa taron su zai iya yin wannan addu'a idan ana taɓa darajar manzon Allah kamar yadda makwabtai da wasu wanda Allah ya fada su cikin wani bala'i suke taɓa darajar manzon Allah to lallai mutum ya yi mummunan addu'a ya muku mummunan addu'a ya ce Allah ya Allah ya wata taron su Allah ya wata taron su Allah ba ya barin taron da ke sama darajar manzon Allah Allah ba ya bari Allah ya tsare mu Allah ya kiyaye sai a masu neman addu'a suna neman cewa a su masu da sauyi jere da manzan Allah suna da kuma wasu majalisi da ake sauye manzan Allah da jere da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam suna neman a yi addu'a in masu shirya ne Allah ya shirya da su idan ba masu shirya wani Allah ya shirya da wani da su kuma ya koya ma mutane sauki.
to amin duk wanda yake taba darajar manzon Allah Allah ya mana maganin sa duk me taba darajar annabi Allah ya mana maganin sa duk me taba darajar annabi Allah ya yi da shi kamar yadda ya yi da Asi dan Wa'il kamar yadda ya yi da Abu Lahab ai ba a roƙa musu shiriya ai wanda bai shiryu ba ne ake amma mutum ya ce maka shi musulmi ne yana tukan darajar manzon Allah ai Allah baya kyale shi ko ba mu masa addu'a ba ma Allah ba kai kyale shi Allah ya rawar Allah ya rashi Allah ya mana bukata Allah ya ja kwane shehu mu Allah ya ba mu lafiya Allah ya ba mu hakan mai wannan gida Allah ya saka masa da alheri Allah ya kara masa juriya Allah ya kara masa dauriya Allah ya kara masa dafa jadadi barkatu manzon Allah dukkan masu ɗawainiya a wannan waje Allah ya saka masa da alheri Allah ya biya musu bukatun barkatu manzon Allah sallallahu alaihi wasallam لله رب العالمين والرحمن الرحيم مالك يوم الدين اياك نعبد واياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما غلق الخاتم لما سبق ناصر الى بالعدل العزيز الى صراط المستقيم على اله وصحبه بسم الله الرحيم سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين